الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه wannan yau muna bakwai ga watan biyu hijira annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan takwas a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da hudu wannan shi ne kasa ɗinmu na hamsin da bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amuli bainar zaujai na fadilatul sheikh muhammad siddiqul minshawi alaihi rahmatullahi almutatabi'a a mun kammala da babin da ke magana akan kuni kabinti ba'iatin labani wato ki zamanto kamar ‘yar mai sai da nono wanda mun kawo ta abin da ya faru wanda har Umar ɗan Khattab ya aura wa ɗansa Asim wannan yarinya mai amana da gaskiya a mu'amalarta da mahaifiyarta wanda wannan ya ja muka yi nasiha cewa babu daga cikin abin da ya kamata iyaye su dinga bincika dangane da waɗanda za su auri ‘ya'yansu maza ko mata shi ne gaskiyarsu da amanarsu wanda yake nuna za su yi rayuwa ta gaskiya da amana tsakaninsu da mazajen. A yau za mu tashi shi ne la tasifi lahu imra'atun, la tasifi lahu imra'atun, la tasifi lahu imra'atun, kada ki siffanta wata mata a gaban mijinki. ko ki siffanta yanayin kirkinta ko yanayin gaskiyarta ko yanayin amanarta ko kyawun jikinta ko wani yanayi na launin halittarta lallai in kina yin haka ɗayan biyu za ta faru in mijinki mutumin kirki ne kuma matar da kike siffanta masa ba matar aure ba ne ko dai bazawara ce ko kuma budurwa ce to lallai ku za ki jiya jiya fara neman ta domin akwai shashakan mata da za su zauna suna ba wa mazajensu labarbarun wasu 'yan mata ko wasu zawarawa suna ba su labarin irin yanayi na kyawun halayensu da ɗabi'unsu wanda wannan yakan bayi zuwa ga in har mijin mutumin kirki ne to daga ƙarshe sai ya koma yana neman wannan mata da aure wanda wala Allah ke kuma ba za ki ji hakan ya burge ki ba saboda irin kishi irin naki idan kuma aka yi rahin sa'a wannan mijin mutumin banza ne to wallahi matan nan da ke ba shi labarinta ko matar aure ne zai iya neman fasikanci da ita saboda yadda ke siffanta masa halaye da ɗabi'unta da kirkinta da kyawunta da jirin halittarta da dai sauransu to wannan yana daga cikin sakarcin wasu mata sai su dinga zama da mazajensu a gurin hira su dinga ba su labarin wasu mataye da irin halayensu da irin ɗabi'unsu wanda za mu zo mu ji wata kissa da ta faru wanda ban da magana to ana iya samun a mata sharri ta inda ba kya zato kiyayewa malam siddiqul minshawu yace iyyaki an tasfi ukhtuki ina jan hankalinki dangane da siffanta yanayin halitta ko yanayin halin wata ‘yar uwarki, au sadiqatuki ko kuma wata ƙawarki, au jaratuki ko wata maƙociyarki, au ayi imra'atin amama zaujuki ko dai kowace ma irin kalan mata ne a gaban mijinki ki dinga ba da labarinta, kina hirarta, kina faɗin halayenta da siffarta da yanayinta Malam Siddiqul mai shawu yace ina jan hankalinki ki daina wannan halin. Ki daina wannan ɗabi'a. Sai yace fa inna shaytana yulqi hadha alwasfa fi qalbihi. Domin sau da yawa akan samu shaydan sai ya shiga cikin zuciyar mijinki. Sai ya jefa tasiri na siffofin da kike gaya masa dangane da wannan mata. Ya ɗarsasa masa wani abu a rai. ya saka masa wani abu cikin tunanin shi an gane hadha alwasfa fi qalbihi wala tahmadil awaqiba kuma daga ƙarshe ba za ki yabi abin da zai biyo baya ba ma'ana ba za ki ji dadin abin da zai biyo baya ba daga ƙarshe za ki munana abin da zai biyo baya domin lamarin zai zamo miki wani irin yanayi wanda bai da daɗi ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'atuha ko fatun'ituha kada wata mata ta zo ta tana bada siffa ko labarin wata mata tana siffanta ta shine fatun'ituha tana na'ata ta tana faɗin siffofinta da yanayinta ai ta sifuha li zawjiha ta zo tana ba da wannan labari ko wannan kissa ga mijinta ka annahu yanzuru ilaiha ya zama kamar ga wannan matar a gaban shi yana kallonta ko kuma ta dinga bahi labarin irin labarin da zai zama kamar ga matar yana ganinta da idanunsa annabi ya ce kada wata mata ta zo tana bawa mijinta wani labari dangane da wata mata ko siffofin wata mata wanda wannan zai bayu zuwa ga wannan matar ga ta kamar mijin yana kallonta da idanunsa kada ta kuskura ta yi wannan an gane maganar da kyau ko wa qala rajulun limra'atihi wani mutum ya faɗa ga matarsa hammat bi wasfi jarati halahu wanda ta yi yunƙurin siffanta masa wato maƙociyarta suna da maƙociya sai matar ta zo tana ƙoƙarin siffanta halinta da ɗabi'unta da kirkinta da yanayin dirin halittarta tana ƙoƙarin yin wannan sai shi mijin ya ce la ta'ari ko la tu'arrin nisa'a amama aini bi wasfihinna karki tsaraita mata karki tsaraitar da wata mace ina ma'anar karki tsaraitar da ita ma'ana ki siffanta ta ki ba da yanayinta ki ainihin wato kwaye mata wato tufafinta ta hanyar siffanta min ita da irin kalar halittarta da jikinta da kuma ɗabi'unta sai zama kamar kin tsaraitar da ita a gabana a gaban idona kin tsare ta ta kin nuna ta ga ta kamar tsirara ina kallon ta haka kamar tsirara saboda yadda kike siffanta ta kina la tu'arrin nisaa amama aini bi wasfihinna kar ki tsare ta mace ko ki tube mata tufafi ta zama kamar ga ta tsirara a gabana ta hanyar faɗin wasu siffofinta da halayenta da ɗabi'unta wa yuhka ko wa yahki anna imra'atun minal gajar sannan akwai wata kissa cewa akwai wata mata minal gajar daga algajar algajar su ne irin matan ƙauye na larabawa waɗanda suke fitowa suna sai da irin ko tufafi haka ko suna sai da kayan sakawa ko suna sai da magunguna da dai shauransu kamar dai irin bararo hakan nan an san bararo yadda suke yawo ai a cikin ma'aiko su shiga wancan gida su shiga wancan gida suna sai da kayan magunguna suna sai da wasu abubuwa wasu ma bokaye ne duk ba wanda ba a samu to shine yake cewa wayuhka ko wayahki anna imra'atun min al-ghajar an hakaito wani labari cewa wata mata daga cikin mata irin bararo din nan kanat tabi'u thiyaba ta kasance tana sai da tufafi fi ihdal qura a ɗaya daga cikin garuruwan larabawa a ɗaya daga cikin alƙaryoyin larabawa fata da kulul buyuta to tana shiga gidajen mata haka wata takashafu ko watan kashifu alan nisa takan san irin halaye da ɗabi'u da siffofin mata tunda tana sai da tufafi wata za a kawo mata heta ce bari ta je ta gwada ko kuma ma idan babu addini sai ta tuɓe a gaban wacce ta bata ko ta kawo mata tallan tufafin saboda tunanin cewa ai mace ne yar uwarta ina fata an fahimci magana sai ta ce bari ta tuɗe ta gwada wannan tufafin a jikinta wannan gabar wannan gabar tana da muhimmanci yana daga cikin ɗabi'un wasu mata a wannan zamanin shine bayyana tsaraicinsu a gaban mata ƴan uwansu wannan kuskure ne wallahi ba shari'a bane ko namiji da namiji bayyana tsaraici ba shari'a bace musamman a irin wannan yanayi da muke ciki wanda ya kai matakin da akwai mazajen da shedan yayi tasiri a zukatansu har sun kai suna sha'awar mazajen yan uwansu saboda tsabar lalacewa haka kuma akwai matan da sukan yi sha'awar mata yan uwansu to a irin wannan zamani da muka tsinci kanmu cikin waɗannan bala'o'in shi yasa shari'a ta hana dama saboda gudun fadawa halaka irin wannan kar ki zo ki tube tufafinki a jikin a gaban yar uwarki mace da ikirarin cewa wai ai mace ne yar uwarki annabi ya hana annabi ya hana mijinki kadai aka yadda ki yi tsirara gaban shi wannan ba matsala bace amma da namiji da mace ko su waye ne matsayinsu a gurinki haramun ne ba daidai bane ki tsirara a gabansu haka namiji haramun ne yayi tsirara a gaban namiji dan uwan shi ko kuma ya bayyana wani abu na siffar jikinsa a gaban namiji dan uwan shi dole ne mu dinga kiyawa saboda ta nan ne shedan ke sadadowa yana sanya wasu irin munanan abubuwa na sha'awar banza tsakanin mutane kuma daga ƙarshe barna take faruwa ga harkar maɗugo yanzu ga hinan ta zama ruwan dare a cikin mata kwanan nan miji ya kama matansa guda biyu suna maɗugo matansa su biyu da kishiya da kishiya sun haɗa kai suna maɗugo ya kama su red handed wannan shine matsalolin da muke suke faruwa a cikin to bari ku ji wannan wata kissa sai ba ma wannan ne ta faru ba amma wani abu ne ya faru wanda yana daga cikin illar bayyana tsaraici da mata suke yi ko kuma mazaje suke yi a junansu watan kashifu alal nisa tana sanin wato yanayin halayen mata da ɗabi'unsu da siffofinsu wa za ta yaumi to ana nan ana nan wata rana khala'at ko dakhalat alabnati umdatil qarya sai ta shiga ɗaya daga cikin gidajen shugabannin wata alƙarya kamar ki ce gidan dagaci ko gidan hakimi ina fata an fahimta ko gidan mai anguwa wa qad khala'at malabisaha wannan matar wannan gidan ta ainihin wato a cire tufafinta ko yar mai gidan ta cire tufafinta fara'atul mar'atul ghajariyya wahamatan ay alama sai wannan mata bororo ko wannan irin laraban oi masu sai da kayan ta shiga gidan sai ta ga wato wata alama ko wani zane ko wani ɗigo ala fakhizil fatat akan cinyar wannan yarinya da ta cire tufafinta ta shiga sayar musu da tufafi waridfaha kuma ta ga wani abu akan mazaunanta ma'ana duwawunta kenan ta ga wani abu a jiki na wani irin yanayi fa wasafat zalika bi zawjiha da ta koma gida sai take bawa mijinta labari ai yau na shiga gidan daga cewa ne ko mai anguwawa ne ko na shiga gidan a a wa abin nan abin nan abin nan wane ina fata an fahimta wani dai babba a cikin garin ga abin da na gani a cinyar ɗaya daga cikin ƴaƴan shi da kuma mazaunanta wa inda ma nazala zawjul ghazariya alqarya to lokacin da mijin wannan mata bororo ya shigo wannan ƙauyen wannan garin ikhtasama ma'a ibn al-umdati alladhi darabahu sai suka samu husuma da ɗaya daga cikin ƴaƴan wannan dagacin ko ƴaƴan wannan ainihin wato a wato wannan mai anguwa din faqala ar-rajulu li ibn al-umda yu'ayyiruhu sai mijin wannan mata bororo ɗin sai ya gaya wa ɗan wannan dagacin yana mai aiban tahi inna baini wa baina ukhtuka alaqatun ghairu sharifa kai ma da nake da wata alaka da ni da kanwarka kuma alakar da ba ta mutunci ba me yake so ya nuna mar yana so ya nuna mar cewa yana zina da kanwar shi ina fata kun fahimci magana ina fata kun fahimci magana ya ce kai da ma nake da wata alaƙa da ƙanwarka irin alaƙar da ba ta mutunci ba dalilu sai ce kuma dalilin da ke tabbatar min da cewa yake tabbatar maka da cewa ina da alaƙa da ƙanwarka wujudu wahamatin ay alamatin ala fakhriha wa ridfaha ai akwai wani ɗigo akan cinyarta wani zane akan cinyarta sannan akwai wani zane akan duwawunta dan Allah idan ba mutum yana da alaka da mace ta saduwa ba ta ya za a iya san wannan abu eh babu to ya aka yi san haka shine matarsa ta je sai da tufafi gidan ina fata kun fahimta yarinyar ta tube a gabanta tana gwada tufafi ita kuma ta ga wannan abun ta zo ta bawa mijin labari sai rigima ta hada mijin da dan wannan gidan sai ya nemi ya aibanta gidan da cewa ai akwai alaka matar saduwa da zina tsakaninsa da kanwarsu ku duba yadda abu yake faruwa na batanci sakamakon bayyana wani sirri da wasu abubuwa da suke faruwa tsakanin mutane to shine dazu nake ce muku daga cikin illar irin wannan abun banda ma maganar abin nan fasikanci ko miji ya ji sha'awar matar ya je ya neme ta da aure in mutumin kirki ne in ko ba mutumin kirki bane ya je ya neme ta da zina to daga ciki idan wani ya san wani abu tattare da wani ko wanci to zai iya amfani da wannan damar wajen ya aibanta gidan ko ya aibanta wannan familin ta hanyar yi musu wani yarfa ko wani sharri to wannan yana daga cikin matsalolin amma yau mata sun waye gari ba ruwansu kawai tana gadara mace ne yar uwarta kuma wallahi bari ku ji kun ga hatta tsafa tsafe tsafi ayi wa mace tsafi daga cikin abin da ke jawo wannan shine bayyana wani abu na tsaraicinta tube tufafi ta ajiye a gaban kowa daga cikin abin da ake tsafi da shi yau ana yin tsafi da singlet din mace ko kuma ondawaya dinta ko pant dinta ko skirt dinta ko rigan mamanta ko ɗan kwalinta ko gyalanta ko zaninta kai yau ya kai matakin da ana yin sihiri da tsafi da ainihin wato guntun ruwan alwala ko ruwan wankan mace yasa shari'a ta ce ko namiji da mace kada wani ya yi wanka ya bar sauran ruwa shi ɗayan ya je ya wanka da sauran ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tagtasilul mar'atu bi fadlur rajuli wala rajulu bi fadlil mar'a sai ya ce wal yagtarifa jami'an kada namiji yayi wanka ya bar sauran ruwa matarsa ta je ta wanka da sauran ruwa kada mace ta yi wanka da sauran ruwa mijinta ya je ya wanka da sauran ruwan annabi ya ce wali ya tarifa jami'an sai dai su sa daron a gaba su kwarfata tare ita tana ɗiba tana watsawa a jikin ta hima yana ɗiba yana watsawa a jikin shi na fata kun fahimci magana to daga cikin hikimar da ta sa shari'a ta hana ire-iren waɗannan abubuwan saboda ana amfani da wannan dama ana saɗaɗowa a ɗebi guntun ruwa guntun tufafi guntun singlet pad ɗinki waye-waye ɗinki sai a je a yi tsafi da shi sai ka ga mace ta daina haihuwa haka kawai ko kuma ta ki haihuwa baki sani ba tsafi aka yi miki kuma sakacinki ya jawo irin wannan to haka fitar da tsaraici gaban yar uwarki ya mace yana daga cikin illarsa irin waɗannan abubuwan banda magana fasikanci wanda yanzu ya zama ruwan dare saboda haka dole ne mata ku shiga tetayin ku dangane da al'amura da suke faruwa tsakanin ku bari ku ji wannan karshen wannan kissa ku gane illar da ke cikin irin wannan abu so ya ji labari gurin matarsa rigima ta haɗa shi da ɗan gidan sai ya ɗauko wannan abin da ya ji a gurin matarsa sai ya nemi ya jefi waɗannan gidan da wannan illar cewa ai yana da alaƙa ma da 'yar gidan ta hanyar fasikanci saboda wannan ina fata an fahimta yake cewa waddalilu ala wujudi waddalilu dalilin da ke nuna ina da alaƙa da ƙanwarka wujudu wahamatin ai alamatun wato shine faruwar wata alama ala fakhidha akan cinyarta waridfiha da kuma waridfiha da kuma ainihin wato duwawunta ma'ana naga wannan abun kuma ka je ka duba zaka gani kuma kamar yadda na faɗa ba yadda za a yi san da hakan in ba yana da wannan alakar ba to amma ya aka yi sani shine matarsa ne ta gano shi kuma ta zo ta gaya mar shi kuma ya amfani da wannan dama malam muhammad siddiqul minshawi yace wan tashara al khabaru fil qaryati labari lokaci guda sai ya yaɗu a cikin wannan gari kannari fil hashi kamar wuta a cikin kirare ka san yanzu wuta kana kunnawa yayi wuta tana nan yanzu na kika ga ta kai can ko to yadda kika ga wuta na cin kirare na cin yayi bushashe haka labarin ya dinga bazuwa a gari ashe akwai alakar iskanci tsakanin wani da wanci ashe wanci yar iska ne ga gari ƙauye wanda yanzu nan labari zai je ko ina wa kada ardul fatati yalusu bitin har ya kai matakin da mutuncin wannan yarinya ya so ya cakudu da laka wato wannan kinaya ce ma'ana har mutuncin yarinyar ya so ya zube saboda waɗannan labarbaru da ainihin wato a wato wannan labari ya bazo a cikin gari fa amsaka al-umdatu bi zawjil hajariyya sai shi shugaban wannan alƙarya ma'ana wannan dagaci baban wannan yarinya ko wannan mai anguwa sai ya sa aka kama masa mijin wannan mata da ya bada labarin cewa yana da alaka da yarsa wa akhadha bi yadihi hatta atarafa bil amri a ya kama hannunsa ya tafi da shi gaban hukuma har san da ya bayyana ne inda ya san yar wannan mai gidan tana da wannan alamar a ainihin wato cinyarta ya ce tsakaninsa da Allah ba zine yake da ita ba matarsa ne take sai da tufafi ta zo wata rana yarinya za ta sai tufafi ta tuɗe a gabanta ta ga wannan abun ta je ta bahi labari shi kuma da rigima ta haɗa su da ɗan gidan ya yi amfani da wannan damar wajen lalata mutuncin gidan wa sabatat bara'atul fatati sai mutuncin wannan yarinya ya kubuta daga lalacewa da kuma tarwatsewa ina fata an gane an gane kissar aiko to wannan sai yake nuna mana wato illar da ke cikin bayyana hatta irin surruka da ke zuwa yanzu ko kun san akwai kes ɗin da kwanan nan na yi wallahi kwamanda kishiya ce da kishiya zama ya yi daɗi ashe ita ɗayar uwar tana neman abin da za ta haɗa faɗa tsakaninta da da mijin amma ita wannan bata gane ba kawai ta ɗauki wani labari labari na ƴan matantakarta na cewa akwai wani yaro a anguwarsu wanda da shi ta fara soyayya da shi ta fara soyayya ga irin abubuwan da ya yi da ita kafin ta auri wannan mijin nasu wallahi tallahi kawai sai ta kwashi wannan labari kwamanda kawai sai ta gaya mijin ce kai a saura ka auro mana a gidan ya ce ban gane saura ba ta ce saura mana kuma ya san yaron ta kama sunan yaron ta ce sauran suwa ne tace yace me kiyake magana abin nan zan gaura miki ma tace a'a ba wani abin mari a kira ta ta faɗa ita ta faɗa min da bakinta haka kuke in zama yayi daɗi duk wani labari kuna iya bada shi haka kuke labarin mijinki mai kyau da mara kyau ki kwashe ki bawa kawalliyar roman gwada haka kuke sai wata rana kuma ta juyo da labarin akan ki ta fatattaka miki sha'ani wallahi haka kuke haka kuke so wallahi komanda da kyar da kyar na shawo kan matsalar na rantsi da Allah mun kai akalla sati biyu muna bugawa da mijin yace shi sam kawai ta fita ta bar masa gida tunda dai ta yi iskanci a baya bata gaya mar ba ya aure ta ta fita ta bashi gida yarinya ita kuma hira ce ta yi daɗi zama ya yi daɗi irin labarbarun da daɗin nan ta ɗiba ta bawa 'yar uwar ita kuma da ke muguwa ce ba ba mutuniyar arziki ba ce ta yi amfani da wannan damar wajen lalata zamanta da mijinta haka kuke to wallahi barin faɗa muku irin waɗannan labarbaru da kullum in kuka zauna kuma ba wai ku kaɗai ba maza ma suna da wannan abu amma yawanci ku kuka fi wannan matsala su ma maza suna da irin wannan abun mutum in abota ta yi daɗi tsakaninsa da abokinsa ai annabi ya gama magana ya ce kar ka yadda ka ɗauki mutum cikakken masoyi na har abada a sa an ya kuna aduwan laka yauman wata ran zai iya zama maƙiyinka wallahi haka manzon Allah ya faɗa haka kuma kar ka riki mutum maƙiyinka ne ka ɗauke shi maƙiyi na dindindin akwai juyin juya halin da za ta juya wallahi ya zama masoyinka ne kai baka ma sani ba don haka kar ka ƙi kiyayya ta dindindin don haka duk alaƙarki da mutum duk alaƙarki da mace duk ƙawancenki ya zama akwai abin da wannan sirrinki ne na har abadan abidi na duk duniya babu wanda zai san ki balantana ita akwai abin da hatta iyaye wallahi koye musu ake ba a gaya musu ba a gaya musu kin ga dai babu wanda yake mafi kusanci da ke sama da uwar da ta haife ki sama da baban da ya haife ki ba wanda yake da kusanci da ke sama da wannan to na rantsi da Allah akwai labarin da ko su ba a basu uwa dai uwa ce ta zauna matsayin uwa amma wannan labarin sirrinki ne daga ke sai ubangijinki in na kuskure ne ke ta istighfari Allah ya yafe miki amma ba a bada irin wannan labarin amma idan zama yayi daɗi tsakaninku da kawaye tsakaninku da abokan zama tsakaninku da yan hayar gida tsakaninki da yar makaranta tsakaninki da yar aji daya tsakaninki da yar ajin hadda shikenan duk labaru sai ki yafa mata sai wata rana abu ya rikice sai ta juyo kanki da wannan abin da kika gaya mata ta yi muki fata-fata Allah ya yi Allah ya sauwaƙe saboda haka ya ce da ƙyar aka samu aka kubutar da mutuncin wannan yarinya shi mijin ya zo ya faɗi cewa maganar gaskiya ba wai zina da ita ba ya samu labari ne a gurin matarsa da take yawon sai da tufafi wanda ta ga wannan abin a jikin wannan yarinya kai tsaye za mu shiga iyaki wa kufranul ashir ina jan hankalinki dangane da bujirewa miji da kuma kauce mar da yi masa fito na fito a matsayinsa na mijinki saboda kawai wani matsala da ta faru tsakanin malamin shawu ya ce ƙila fil hikima a cikin hikima malamai suna cewa inna min nakadid duniya ko nikadid duniya nakadid duniya yana daga cikin bala'in duniya da tashin hankalin duniya an yi sabul insanu bi zaujatin la taqdiru fadluhu alaiha wato Allah ya jarrabi mutum da ainihin wato matar da bai da iko a kanta ko bai da ikon wato ba ta umarni ko hana ta ko wani a makamancin haka yana daga cikin nakat in aka ce nakat kamar a ce bala'in duniya ko tashin hankalin duniya ko matsala a rayuwa Allah ya jarrabi mutum da matar da la taqdiru fadluhu alaiha baka da iko akanta baka da ikon yi mata abin da kake so ko kuma juya ta yadda kake so eh miji ka zama mijinta ce mutum ya zama bashi da iko a cikin gidan shi zata yaumin wata rana jalasan nabi sallallahu alaihi wasallama ya izun nisa annabi ya zauna yana yi wa mata wa'azi dala masu hira ta gefen nan kudan ya haƙuri sai mun tashi kuna da ɗauke mana hankali faƙala annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce yuhadhiruhunna yana musu wa'azi yana cewa min kufranil ashir a wa nakarani haqqiz zawj yana ba su nasiha da wa'azi akan bujilcewa miji da kuma yi masa fito na fito da ƙin ba shi haɗin kai a lokacin da duk ya buƙaci wani abu na biyayya ko ɗa'a ko na kwanciya dangane da matar shi annabi yake cewa ra'aitun nara daga cikin abin da Allah ya yi min shine ya kai ni har sama na je na ga wutar jahannama wa ra'aitu aktharu ahli hannisa na ga mafi yawan waɗanda suke zaune a cikin wutar jahannama suwaye ne mata ne aktharu ahliha an-nisa mafi yawancin wanda suke cikinta mata ne qalu lima ya rasulullah matan sahabbai he suka ce me ya faru ya manzan Allah da mu mata muka fi yawa a wuta qala sai annabi yace bi kufurihinna abinda ya jawo haka shine butulcewarsu ko kuma ki fassara da asalin fassara Hausa kafircewarsu kila sai matan suka tambayi manzan Allah yakfurna billah suna kafircewa Allah ne ya sa suka fi yawa a cikin wutar jahannama ƙala sai annabi ya ce a'a ya kafurnal ashir suna wato butulcewa zamantakewar aure tsakaninsu da mazajensu wa ya kafurnal ihsana kuma suna butulcewa kyautatawa da kyautata alaƙa da kyautata zamantakewa da mazajensu suke musu he su butulce musu lau a hasanta ila ihdahunnad dahara annabi yace da zaka kyautata wa ɗaya daga cikin mata na addaharu addaharu ana cewa addaharu sanctuary wato kace kamar tsawon shekara 100 ko tsawon shekara 200 ko sama da haka thumma ra'at minka shay'an sai wata rana cikin shekara 100 da ka kyautata mata nan sai wata rana ta ga wani abu wanda bai mata ba tattare da kai ko ta ga wani yanayin da bata ji daɗi ba ko ta roƙi wani abu baka bata ba ko ta roƙi wata dama ka ƙi ka bata wannan damar ko kuma ta ga wani kuskure da ka aikata wanda ba haka ya kamata ka aikata ba ƙala sai ka ji ta buɗu baki ta ce ma ra'aitu minka khairan qattu tunda nake ni ban taɓa ganin alheri tattare da kai ba wannan kalma ta yi muni shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ita ta kai mata da yawa cikin wutar jahannama akwai matan da sun iya raki akan miji amma fa ba su iya faɗin alherin sa ba kuma wallahi wasu da za a kwatanta tsakanin matsalolin mazajen su da alkhairan wallahi tallahi alkhairan ya fi matsalolin amma duk inda ta zauna ba ta da aiki sai faɗin ya yi mata kaza ya mata kaza ya ƙiye kaza ya ƙiye kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce ba za a yi ba ya ce ba za a yi kaza haka kullun surutun ta kenan da a ce kuma za a bata tarbi ta fara kirga alheransa sai ta zagaya ta sake zagayawa ta sake zagayawa ba ta ƙare alheran ba amma ko kwaɗe ba ta faɗa ba sai dai sharri da matsala wannan dalilin yasa yace shi yasa annabi yace kun fi yawa a wuta saboda ba kwa kyautata wa mazajenku a lokuta da yawa na dangane da zamantakewa tsakaninku da su ba laifi ba ne idan an miki ba daidai ba ki kawo kuka ki kawo ƙara ki nemi a zauna domin nassin aya tabbatar da haka wani khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yufiqillahu bainahum idan sabani yawa tsakanin mata da mazaje ko mace da mijinta Allah ya ce a taso ɗaya daga cikin mahukunta a kanta ko babanta ko babbanta ko kawunta ko babban yayansu ko wani ɗaya daga cikin manyanta shi ma a ɗauko babbansa ko kawunsa ko yayansa sai a zo a zauna Allah ya ce in yurida islahan in dai sulhu ake so ba wai cin mutuncin juna ake son yi ba kun san rigima tsakanin mata da miji kala biyu ne akwai rigimar da lalle matsaloli ne suke faruwa ana so a gyara ita so ya take ya gyara shi ma so yake ta me ta gyara to Allah ya ce in irin wannan ne Allah ba zai bari ba sai ya kawo maslaha yasa zaki ga rigima da yawa in dai maslahar ake nema da gaske to idan aka zo aka zauna da wahala a tahi ba a samu maslahar ba haka ne ko ba haka ba amma akwai rigimar da tun fil azal dama cin mutuncin juna ake so a yi ko dai shi yake so ya ci mutuncin matar ya tozarta ta ya wulakanta ta ko kuma ita take so ta ci mutuncin shi ta tozarta shi ta wulakanta shi to in har wannan shine a zukatan ɗaya daga cikin ku ko dukan ku na rantsi da Allah ba za ku taɓa samun sulhu ba kuma ba za ku yi nasara ba kuma mai son cin mutuncin ɗan uwan shi wallahi ba zai yi nasara ba kuma ko da yayi nasarar nasara ce wacce take ta ƙanƙanin lokaci lalle za ka iya cin mutuncinta za ka iya tozarta ta za ka iya aibanta ta za ka iya zagin iyayenta za ka iya ɗuɗɗura wa ‘yan uwanta da danginta a shari'a kuma za ka iya sakinta amma in Allah ya yarda sai ka auri wacce za ta maka musu-musu a cikin gidanka wallahi wannan ka'idar Allah ne ka'idar Allah ne in dai har ka ci mutuncin wani to jira ranar da kai ma Allah zai haɗa ka da wanda zai ci mutuncinka daidai da kai lalle za ki iya cin mutunci shi lalle za ki iya tozarta shi lalle za ki iya cewa sai ya sake ki za ki iya kai shi gaban human rights za ki iya kai shi gaban hukuma za ki yarfa masa sharrori da yawa za ki faɗi ya miki kaza ya miki kaza alhalin ƙarya kike yi hatta kai ga ki ce ya baki takardarki ya sake ki amma wallahi ki ji da kyau daga ƙarshe sai kin zo kin yi nadamar abin da kika yi yasa zaka ga idan irin wannan ta faru tsakanin ma'aurata matukar wani ne ya cuci dan uwansa a cikin su na farko zai higa tashin hankali na biyu kuma sai ya dawo ya kaskanta a gabanta yana neman ta dawo gidan shi tana cewa ba za ta koma ba haka ne ko ba haka ba komanda sai ya dawo ya kaskanta ko kuma ita ta dawo ta kaskanta a gabansa tana cewa he ta dawo yana cewa ba za ki dawo gidana ba ta tura text na kaza kaza kwanan nan muka muka yi wani jojin kes yarinya ce mana taiwar mijinta rahin mutunci har ya kai ga ya sake ta ina da dangantaka da shi da ke ta san irin alaƙar da na ringa shiga tsakaninsu don in sulhunta su wallahi ta gagara zuwa gidana da ta tashi ta tafi gurin wani abokinmu ta yi ta same shi akan cewa ai akwai ɗa tsakaninsu bai kamata alaƙa ta yanke ba ƙarshe dai sai ya gane rara gefe take yi tana so ta ba da haƙuri ta dawo sai ce mata kin san me nake so da ke ta ce a ce wannan bawan Allah wani kaza yana jin maganar malam wani ya kira sunana ya ce ni ina ganin ni ban kai in shiga tsakaninku ba amma shi zai iya shiga tsakaninku kuma in ya kira shi magana da shi zai iya sauraron sa ki je ki kai masa kuka mana tunda ta bar gurinsa bata bata bata koma kuwa ni ko bata zo guri na ba ya kira ni yake ban labari wance ta zo na ce masa wacce wance yace wance matar wani da suka rabu na ce masa a'a bata zo ba yace to lalle akwai matsala nace me ya faru yace ai kaji kaji gashi gashi ya nace to ba damuwa sai na sa waya sai na kira shi mijin ya nace masa niyya ake ciki ne na ji labarin wance ta je gurin wani ya ce mata ta zo guri na ta gagara zuwa yace ai malam ba za ta zo ba nace me ya faru yace yanzu haka a wayata akwai tas ɗinta sun fi guda ɗari na ba da haƙuri na ƙin saurare ta ne ya ce kuma ta san in ta zo gabanka sai ka tuna mata duk rahin mutuncin da ta yi mu wallahi ya sa ta kagara zuwa sai na ce to kai yanzu tsakaninka da Allah kana so ka mai da ita ko baka so in kana so ka mai da ita ni zan kira ta da kaina ta zo mu zauna mu ja mata layi akan abubuwan da ta yi ta koma karka damu mu abin nan rashin mutunci mun saba ganinsa kuma daga nan har mu koma ga Allah wallahi ba za mu daina gani ba don haka mu za mu na haƙura zan kira ta ni zan bata nasiha ta koma gidanka in har kana son matarka kar ka ɓoye min ka faɗa min tsakaninka da Allah yace ka yace gaskiyar magana malam ni ba zan iya zama da wancan ba kawai ka rabu da ita iya nan kawai magana a haka ta tsaya so kun ga shi yasa ko da rigima ce zaki da mutum ki yi ta sama sama baki san gobe me zai faru ba ki yi ta sama sama ko da fitina ce za ki yi ta sama-sama ba ki san me zai faru gobe ba saboda mun ga irin wannan da yawa mace ta rahin mutunci ko namiji ya rahin mutunci daga ƙarshe kuma ya zo ya kaskanta a gaban wannan da yawa rahin mutunci to wa gari yawa ya saboda haka ana buƙatar mu dinga mai da hankali mu dinga yin taka tsantsan akan al'amura to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan ta ga wani abu na rahin kirki daga gurinka komai kankantarsa sai ta ce tun da take ba ta taɓa ganin alheri daga gare ka ba yanzu don Allah mutum ya auro ki ya baki da sadakinki ya nema miki gurin kwanciya ya nema miki ɗakin zama ya nema miki ya nema miki ya nema miki ki zo ki zauna a inuwar shi da ya auro ki tsigi tsila da ke kina tafiya ka botse ka botse mo kaɗe mo kaɗe yadda ka san guguwa mai ƙarfi in ta taso za ta wafce ki ta yi kwari da ke amma kika zo kika yi lub a cikin gidan shi ta bakin na malam albani zaria ya ce ka gama ta tazo tana cewa wallahi malam gidansa yunwa ya ce fa a lokacin da take cewa gidan nan akwai yunwa zufa take haɗawa da a falon saboda babu ac ta yi ƙiba ta ta yi ƙiba ta yi kitse malam tana ta hada zufa tana fifita tana cewa kuma yunwa ne a gidan ko a gidan uwarwa yunwa take a jikinta Allahu a'lam yace to wannan ba daidai bane mu dinga jin tsoron Allah so mace mai tuniyar kirki wanda kuma wannan abin da zan faɗa galibin mata ba kwa iya yin sa amma mace mutuniyar kirki ita ce wanda idan ta kawo ƙaran miji kafin ta fara faɗin matsalarsa sai ta ɗauki mintuna tana faɗin alherinsa wallahi ni dai ba zan iya tuna wata mata in banda kusan shekaru biyar da suka wuce naga wata kalar matan da ni ban taba ganin irin ta ba wallahi komanda kafin ta faɗi matsalar mijinta da ya kawo ta ta faɗi alheransa sun fi guda goma malam ya mun kaza wallahi wani in dai a guri kaza ne ban isan aibanta shi ba sai dai in masa addu'a Allah ya biya shi shi ya mun kaza daga aure na da hi mun yi kaza ya mun kaza ta gama faɗin alherinsa gaba ɗaya sai ta faɗi matsalolinsa kuma ƙwaya biyu ta ce babban abin da ke haɗa da hihi ne abu kaza da abu kaza su ne kawai matsalolinsu don Allah a yi masa nasiha malam ya daina waɗannan abubuwan amma ina son mijina ina son zama da shi na kira shi muka zauna na ce masa ka gode wa Allah matarka tana son ka kuma adala kake aure da ita ba yar banza kake aure da ita ba yace me ya faru na ce masa kaji kaji kaji kaji kuma ya ji maganganun da in ba ita ta faɗa min ba duk duniya babu wanda ya san su na ce kuma ita ta faɗa mu ya ce a ai malam na yadda tun da dai ka faɗa ni na san ita ne ta faɗa ma don duk duniya ba wanda ya san na mata kaza da kaza sai Allah sai ni sai ita so dalilin wannan alkhairan kuma shi kuma ya fahimce ta ya rage waɗannan abubuwa da yake yi ita kuma na ce mata ki sani tun da mutum yana da alkhairai da yawa kuma kin faɗa to matsalolinsa guda biyu don Allah ki yi haƙuri karkiya saka kike bijire masa saboda babu babu dan adam din da ya zauna ba shi da damuwa a duniyar nan babu shi babu shi yasa wani zaki ga ga abinci zai bada abinci zai bada abin sha zai bada sutura zai bada kuɗin makaranta zai kai yara yana son ƴaƴansa yana kaza na fata an fahimta amma kuma mutum ne fusacacce yana da fushi kina masa laifi zai hau bala'i da bambami da masifa amma fa duk abin da kika nema zaki samu a gurinsa wani kuma bai da fushi silent ba sai a yi ta bala'in ma a gidan hibe ma san kuna yi ba ba ruwansa kawai harkar gaban shi yake so in an ce ki ɗauki miji a cikin waɗannan wani za ki ɗauka eh gara mai ɗan masifa masifa tun nan an taɓa shi ne zai yi in dai za a ce kawo ya bayar ai da sauƙi sai a yi ta haƙuri ina fata an fahimta wani kuma ga biyan bukata in kin nema ya baki in kin yi kaza ya baki ba fushi sai dai kuma ba zama a gida motsi kaɗan fir ya fita motsi kaɗan ba shi da lokacinki amma fa duk abin da kike bukata za ki samu wani kuma ga zama a gida ta bakin na malam daurawa ya ce ai duk matar da ta auri mutum uku to ba ta auri masu lokaci ba ko mutum hudu mutum hudun na jin ya ce da ɗan siyasa da ɗan sarauta da mai kuɗi ɗan kasuwa sai ya dawo kanmu ya ce da kuma malamai ya ce duk wata ta'auri wannan wala ba ta'auri mai lokaci ba wai wanda zai ba ta lokaci a zauna a yi ta kaza kaza ya ce Allah ba ta'auri mai wannan ba ya ce in kina son irin wannan ki je ƙauye ki same ki kowa ma ba shi da da ma wanda zai buga marwaya shi ya ce amma mu nan an jimawa ne ya bugo na? an gane? ya ce ki je ƙauye ki nemo wani wanda ba shi da matsala kowa a gaban shi abinda ke gabansa kawai shine ke da safe yana nan da rana yana nan da daddare ma yana nan eh amma ko ba kayan aiki ba kuɗi wayar ma ba da ita balantana a buga mara in ma akwai sai a awa hudu ba wanda ya masa ko flashin ne kin ga kina da lokaci yana da lokaci shi ma ko amma kuma duk abin da kika nema ba za ki samu ba to kin ga akwai matsala shi yasa masu hankali su ne suka yarda babu abin da za ka samu ɗari bisa ɗari a duniyan nan sai dai ka samu wani ɓangare ka haƙura da wani ɓangare to mai irin wannan tunanin ita ne zaka ga ta nutsar da kanta tana zaune lafiya amma duk wacce Allah ya jarrabe ta da leƙe-leƙen yadda mazajen wasu suke da kuma yanayin yadda wane yake tana sha'awar irin wannan rayuwar bata sani ba matar ita ma tana da wata illa daga gurin wannan mijin wanda ita bata san illar ba ita daɗin take kallo to duk wanda Allah ya jarrabe ta da wannan kalle-kalle da leƙe-leƙen to lalle za ta kashe aurenta kuma daga ƙarshe za ta zo ta yi nadama wallahi saboda ka dan abin da kika samu ke hakuri da hiki cika da addu'a da fatan alheri da kuma fatan gamawa lafiya an gane bari mu karasa wannan sai mu tsaya wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li sayyida aisha annabi ya faɗa wa nana aisha radiyallahu anha Allah ƙara wa nana aisha yadda yudaibuha ba'da an qassa alaiha husnu ashrata abi zar'in li ummi zar'in wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya wa Aisha yana mai mata wasa ba'ada an qassa alaiha husnu ishrati abi zar'in li ummi zar'in irin kyakkyawan zama da kyakkyawar alakar abu zar'in da ummu zar'in akwai wani hadisi da ana ce masa hadisu abu zar'in ko hadisu ummu zar'in wannan hadisi dogo ne na taba karanta muku hitin muna karatu a locus yawwa karatu ne dogo wasu mata ne guda goma ko guda goma sha ɗaya suka zauna kowace ta ba wa mijinta labarin irin kalan matsalar shi kai ya kamata ma hadisin nan mu ƙara ɗauko shi mu ƙara ƙis ba da labarinsa a wannan gabar ina ga sati mai zuwa mu karanta shi saboda wannan hadisin kwamanda yana nuna mana cewa babu wata mata da za ta samu miji ɗari bisa ɗari wallahi saboda kowace he ta faɗi alherin mijin he ta faɗi matsalarsa kuma he ta faɗi alherin su su goma sha ɗaya kowace sanda ta ba da labarin mijinta yadda yake wata ta ce zauji lahamu gassin zauji ga yaya'u a yaya'u ɗabbaƙa'u kullu da'in lahu da'u shajjaki au fallaki au jama'a kullallaki wata kuma ta ce zauji lahamu gathin wa'ari ala ra'asi jab- jabalin wa'ari la sahala fayurtaka wa la saminun fayuntaka ta ce mijinta wato nama ne na tsohon raƙumi kasan akwai tauri ko ta ce kuma akan tsololuwar dutse yana can saman dutse shi ba mai maiko ba ballantana ka ji ko da ka sha wahala ka ɗako ba matsala za ka more daga ƙarshe shi kuma ba a ƙasa yake ba ballantana ka ji sauƙin zuwa ka je ka ɗauko to haka suka dinga bawa mazajensu abin nan abin nan junansu labarin juna in wannan ta faɗi labarin mijinta sai a ce to saura ke ke kuma yana ke yake wannan ta ce haka to kuma galibin ku mata haka kuke daga kun yi group ko uku ko ku hudu ko na rantsi da Allah idan labaru goma za ku yi to guda takwas da ɗigo takwas na mazajen ku ne sauran ne za ku kawo maganan ƙanne da yayu da ƴan uwa da abokan arziki kaza amma sauran din na mazaje ne kuma mafi yawancin ku in kun zauna ba alherin kuke faɗa ba akwai matsala fa Allah in muna so a gyara sai mun gyara wallahi da haka to bayan da ya bata labarin da ya bata labarin waɗannan mazaje sai ya ce kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in ghaira anni lam utalliquki wato shi Abu Zar'in labarin sa sai yazo ya bambanta da na sauran gaba daya shi Abu Zar'in duk waɗannan matan guda goma dukkan su gaba daya suna da matsala ba irin ta Abu Zar'in ba Abu Zar'in bai da matsala kamar tasu amma su dadin su shine suna zaune da matan ba su sake su ba shi kuma Abu Zar'in yana bahi da matsala na zama da ita matarsa bahi da wani problem babbar matsalarsa shine daga ƙarshe ya saki matar shine annabi da ya gama bata labarin sai ya ce zan zamo miki kamar Abu Zar'in ga ummi Zar'in amma matsalar Abu Zar'in guda ɗayan nan bazan miki ba shine ni bazan sake ki ba ban gane ko kun gane ba sauran mazaje goma kowanne yana da matsala ba shi da daɗin zama amma kuma yana zaune da matarsa bai sake ta ba shi kuma Abu Zar'in bai da matsala yana zaune da matarsa lafiya amma matsalarsa ɗaya shine daga ƙarshe da ya ga wata sai ya sake ta sai ya auro wata da Allah a cikin mazajen nan wane ne ya fi ɗan dama dama wanda yake zaune da matar shi duk da dai da matsalarsa amma wannan duk da bai da matsala amma daga ƙarshe ya saki matar to me amfanin wannan zaman lafiyar da ake ciki babu to shine annabi ya ce zan zama muke kamar abu zar'in ga ummu zar'in amma ni ba zan sake ki ba faƙalin na aisha radiyallahu anha itirafan lahu bi husnul ashira a sai manzon Allah abin nan nana Aisha ta gaya wa manzon Allah itirafan lahu tana mai sanar da hi bi husnul ishra bi husnul ishra wato da kyakkyawan zamantakewa da take da hi tace ya rasulullah ya kai manzon Allah bal anta khairun min abi zar'in kai ai kai kafin ma abu zar'in wallahi wato annabi yana ce mata tunda Abu Zar'in yana zaune da matarsa lafiya matsalarsa ba zai ya saki matarsa to ni zan zauna da ke lafiya amma ni ba zan sake ki ba sai ta ce ai kai kafi mun ma Abu Zar'in kirki da sanin ya kamata wakila wasu malamai suka faɗa cewa inna kufrana haqqiz zawji wa ishratihi tudkhilun nara butul cewa haƙƙin miji da zama da hi lafiya da yi masa fito na fito da aiban tahi da cin mutuncinsa alhalin yana ƙoƙari wajen kyautata miki tudkhilun nara wannan abin yana shigar da mace cikin wutar jahannama Allah ya sauwake Allah ya yi mana zamu tsaya anan saboda lokaci bamu fara da wuri ba amma zamu tahi la taghdibi zawjiki wato karki dinga fusata mijinki ta hanyar yi masa wasu abubuwa da zai sahi ya fushi da ke ko kuma ke ki fushi da shi wannan ba a bukatar sa tsakanin mata da miji abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha kuma inda na billahi tawfiki assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma da akwai tambaya ne ko